وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشد من زال صلى الله عليه وسلم يا دوري أهشاءه هنجن سنين سجدين saboda yunwa manzana sallallahu alaihi wasallam yakan ɗau dutse ya ɗaura a cikinsa saboda yadda ba abinci a cikin ya daɗe kwiɓi mutarafa la'adani abin ni'imta wa fata ta talhijarati ƙarƙashin dutse mutarafa ɗin na addini na kasha wanda yake an rafa shiga ma'arifa yadda ake ta faɗa dai tun da sufa ce to ba zai samu ta'arifi da yana nan an kira mutarafa ɗin nikira ne shi ya sa ma hanyar zo na atin kasha wa in yushabihi al-murafa yaf'alu wa in yushabihi al-murafu yaf'alu wasfan fa an tankirihi la yuzalu wa da wadannan jabal da duwar wasu a shumu madaukaka ta ne wa manzo sallallahu alaihi wasallam an namfi daga kansa wato min zahari duwar wasu ko wato koma zinari sun tuwa manzon Allah manyan duwan wasu su wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yi cewa in yana so su koma zinari ya yi amfani da zinarin nan a rayuwarsa amma manzan Allah ya nuna wa duwar wasu nan masu tayin komawa zinare matukar daga kai abinda ake bukata mutum ya nuna daga kansa abinda yake ya shafi duniya duk irin yadda abu na duniya ya kai ko ka nuna kafin karfin duniya ne duniya ne amma ga jama'a musulmi to wannan kuma bawa ya nuna tsatsan da kansa cewa shi ba komi ba amma akan abin duniya to mutum ya nuna daga kai shine shaman daga kai ya nuna cewa abin duniya duk yadda ya kai a idanu waɗanda yake kwarzantawa ai ba komi ba irin yadda wanda suke malamai na zamanin ƙaruru suke fada kaga da wanda duniyar ta ruɗe su duniya suke yaudara su suke cewa kawai ina ma a ce za mu samu irin abin da aka ba ƙaruru amma su wannan wanda suke malaman sai suka ce haba me duniya ba ku san abin da kuke ba me duniya fahara da ala fahara da ala qawmihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حزن عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة وما يلقاها إلا الصابرون to haka ake so koyaushe mutum duk irin yadda duniya ta kai ga ɗaguwa da yawaita da jin daɗi da menene to ya tuna cewa sawabun lai khairun liman amana wa amina salih ya za ya ƙara riko da imaninsa ya ƙara riko da ayyuka na kirki sai ya zamo ya samu kaiwa an faɗa duniya ai ba koman kome ba ilamu anna mal hayatu duniya la'ibun wa lahawun wa tafawurun bainakum wa kasuwar fil amwali والأولاد كما سلك يتنادى والكفار نباته ثم يزيد فتعيه مصفرا ثم يكون أما وفي الآخرة عذاب شديد ووفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سارقوا سارقوا إلى مغفرة من ربكم وأكدت ضرورته ضرورة من ذا الله صلى الله عليه وسلم شوابا وأنا أبا أحننسا wannan ya ƙarfafa tsantsaninsa a cikin duniya me shi don an ce ya zo a ƙara masa ya nuna bai damu ba to wannan ai a iya cewa domin yana da shi ne to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin ba duniya duniya take masa kai kanta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya bukata to wannan ya karfafa cewa shi mai tsantsani ne a cikinta domin ita larura ba ta shiga ga wanda yake abin karewa abin tsarkakewa wato wanda yake dutse matsala dutse musamman a ce wannan dutse ne ta don ka zo ka kuna wuta a gindinsa sai dai ka gama su kunna wutan shi yana nan inda yake ba zai je kamar ruwa ka zo kana ta abin nan ka ce yau ba za ka ci zuba masa ruwa sai ya narke sai ka gama zuba ruwan naka yana nan a matsayin sa na biyu fa amma akwai abin da za ka kore masa sai dai ka kore masa dauɗa ta jikinsa in zuba ruwan naka yi yawa sai dauɗa jikin dutsen ta kauce amma dai dutse yana nan a matsayin sa na dutse shi ya sa ba wata larura da za ta sa ba zai ce zafin na wuta yi yawa ba ja ba ba zai ce sanyin nan na ruwa ko karfin ruwan nan ya yi yawa ba ya ja ba da ruwan da wutar sai dai su tai sai dai su su gaji amma shi yana nan a matsayin sa na dutse ga ga rarurar mallaulahu wanda wato bukata ta wanda in ba domin sa ba lam tukurajin duniya da ba fito da duniya ba daga halin babu kaka za a ce wannan bukatar ta jashi zuwa ga duniya ko da babu din ai ya riga ya fi karfin duniya tunda shi domin sa ne aka yi duniyar da duk wani abin da yake cikinta yasa me ya na duniyar zai tsone masa idanu shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake shugaban kasantattu biyu duniya da lahira a duniya shi ne shugaba a lahira shi ne shugaba wasa kalaini shugaban lauya ya biyo mutane da aljanu a mutane ba kamarsa a aljanu ba kamarsa wal fariƙai ne shugaban jama'u biyu su ne larabawa da baibayi a larabawa ba kamarsa ballantana a baibayi ba kamarsa a wanda ba larabawa ba ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabinmu mai umarni da duk abin da yake kyakkyawa mai hani daga duk abin da bai dace ba manzala ya zo da umarni da kyakkyawan aiki ya zo da hani daga mummunan aiki kuma ya nuna mana cewa lalle mu tsaya da haka in muna son mu zauna da girmanmu da isanmu da ɗaukakanmu la tamurunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yusallitanna Allahu alaykum shirarakum ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم والله in ji manzo sallallahu alaihi wasallam lalle ku tsaya umarni da abin da yake kyakkyawa ku tsaya hani daga duk abin da bai dace ba in kuka ce wannan ba za ku yi ba to ƙarshe Allah zai sallada ashirarinku a kan sai a sallada ashirarai a kan al'umma al'umma tana da awai ita musulma ce amma a shar'a sallada a tsora wasu ashirarun bayi ya zama su suke tafi da lamarinta a dawo matsayin wanda suke ganin su dinnan sun isa a wajen kula da addini su daga hannu su yi addu'a amma addu'a ta su ba ta kai ko'ina me kawo haka rashin al'amuru bil ma'arufi wannan haifar munkar shi yasa Allah ya faɗa mana cewa ai banu Isra'ila wanda suka butulce wani imomin Allah a cikinsu sun gamu da la'ana me yasa suka gamu da la'ana saba wa tsarin Allah sai aka saba wa tsarin Allah kanu la tanahuna yu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika بما أسوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا wanda ya kawo shi yasa dole al'umma sai sun ga tsayin daka wajen tabbatar da cewa ɗaiɗaiwanta ɗaiɗaiwan al'umma suna tsayawa aiki kyakkyawa suna barin aiki mummuna ta wannan ne za su samu taimakon Allah dama Allah ya yi alkawarin taimakonsa ga wanda za su tsaya ga wannan wannan yansuran Allah من ينصروا إن الله لقوي عظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلا أحد بعد da ya fi nagarta daga gare shi ya fi gaskiya daga gare shi inda ya ce a'a inda biyu ya ce a'a a'a ɗin wala na an haka nan kuma inda ya ce e inda ɗi ya ce e to e ɗin ce shi ya sa ina masu cewa su masoyan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam su koyi da shi a wannan a samun mutum in ya ce e to e ɗin ce za ka yi min kaza e zan ma to a tsaya aiki aiki ne za ka zo aikin nan da nace za ka yi min gobe e to a zo goma kar a faɗa daman ba da niyyar cikawa wanda yake faɗa na ta ƙunanna iza malin turif an tuzuka ba da fi sha'in na'am inda la ba'a da na'am fahishatu fabila fabda iza hittar nadam duk abin da ka buɗe baki ka ce eh za ka yi to don allah a sane ka kayi domin abin da kake za ka yi a samu ba kai ba ai ka yi mummuna gwamnatin farko ka ce ba za ka yi din ba ya fi a ce ka ce e amma a samu e din naka ba ta tabbata ba abu ne mummuna inna la ba'ada na an fashatu fabila fabda'a iza hitar nadar manzo Allah shine masoyi na Allah wanda ake kaunar samun cetonsa da dukkan wani tsarmati abin tsoro mukutahimi da ya kutso wa al'umma min al'awali daga abubuwan da ake jin tsoro duk wani abin tsoro da ya zo to muna fakewa da manzo sallallahu alaihi wasallama akan mu samu maganin wannan abu
da ayyukan lahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiran bayi zuwa ga Allah a nan an shafe makulin da adin don a nuna umumi sau da yawa akan shafe makuli don a nuna umumi kamar na ƙur'ani wallahu ya da'u ila daris salami ana nufin ya da'u kulla ahadin nan ma da aka ce da a'ilallahi ana nufin da a'ilallahi kulla ahadin ya yi kiran kowa zuwa ga Allah manzala sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa a gaba shine ya mai da al'umma ya mai da hankalin al'umma ya mai da fuskanta al'umma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zamo al'umma Allah ta fuskanta falmusan su da bihi wanda suka tsaya suka riko da wannan abin da ya kira zuwa gare shi wanda suka tsaya suka riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi sun riko da igiya gairi na atini na habilin din wanda yake ba ne yankewa ba ba za ta yi a ce a yi hali daga gare shi ba a galibi wala mina kar galiban zurhani illam ya ta'akhar aw yuhassas aw yadin ba a jama'a dama ita kuma gayo ai asali a cikin tamara man ta zo sufa yadda jalaluddin suyudi yake fada a farida ko wal aslu fi gairi maji'uha sifa wa hamalu illa da gairi ma'arifa shi yasa gyara ne gairi munfasini igiya ce wadda ba za ta yanke ba wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu faƙan nabi'ina manzo Allah ya fifici baki ɗayan annabawa a cikin sofinsa na halitta gaba ɗaya ba mai cikar halitta irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan ya fifice su a cikin ɗabi'u ba mai ɗabi'u irin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su je kusa da shi ba dangane da iliminsa Allah ya sanar da manzo da abin da bai sani ba wa allamaka ma lam takun ta'ala haka nan a wajen karanci ba su je kusa da shi ba a wajen karanci dukkaninsu masu neman kamfata ne daga kogi a rashin ko tsotso daga mamakon girgije mai zuba da ruwa mamako mai rasulila a wajen manzan kowa a ciki ya je ne don ya ɗebi iyaka na sarama wasu kamfata suke wasu kodin tsotso suke amma kowa dai da nasa tilkar rusulu fa'uwan na ba'arahun alaba minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'arahum daraja
da waƙi kuna da dai masu tsayawa ne nan gare shi inda addini nan ga iyakacinsu yin nukuɗacin ilimi na ga- daga ɗugo na ilimi au min shakilatin ko daga wasali na hikima da abin da suke zuwa da shi bai wuce ɗugo ɗaya ba a kogin ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata hikima da suka zo da ita duk wata magana ta gwaninta da duk wani annabi ya zo da ita to kamar wasali ne a littafin hikimomin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da mu Allah ya kare mu da abin da nake karantawa Allah ya kara mu da